fasammahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya akura daga kallon manzo Allah sai ya kirawo shi da yakuru da shi sunan ka yakuru
wa annahu kana yuwajjihu ila dar ashabi kuma wannan jakin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiken shi gidajen sahabbansa ya durbu alaihimul baba in manzo Allah yana neman wani sai ya gaya wa yakuru sai ya ce ko gidan wani ka kirawo shi sai jakin ya tafi ya san gidan mutum da ya je sai ya sa kafa ya dinga dukan kyaura to da ka buɗe ka ganshi to duk wasu haɓe sun san jaki to da an buɗe an ganshi kawai inda ya ga ka ganshi kawai sai ya juya ya san ka san dalilin zuwan shi kiran ka ake kira
fa yadurbu alaihimul baba bi ra'sihi Rafi sai ya dinga sa kansa yana dukan wa kofa yastadi'ihim yana nuna kiransu wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma Amma mata ne wannan jakin shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa fati kara da bi karanta ya je ya fada fifi irin wata rijiya wata tsohon rijiya ya gani sai ya zundu a guje kawai ya yi suma ciki ya fada.
jaza'an Jaza'an saboda ya kasa haƙuri wa huznan da kuma bakin cikin sa bisa rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amata fa mata sai ya rasu.
wa hadisin naqati Haka nan hadisin taguwan nan allati shaidat inda nabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallama wadda ta yi shaida a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama bisahiha jama'a abocinta Annahu- ma tarakaha wani ne aka kawo shi ana tuhumar shi ya saci taguwa yace taguwar sa sai aka ce a sato ta yi. shine taguwar ta yi mai shaida ga manzara ta ce shine mai ni ba sato ne
wa anna hamilkuhu cewa ni tashi ce mulkin sa ce wa bi hadisil anzi haka nan a cikin hadisin wato a akuyan nan allati atada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi askari wacce ta wasu samun zala sallallahu alaihi wasallama a cikin wato sojojinsa wa qad asabahum adashun wa a saba wa ashin adashin wato kishiwa ta same shi a lokacin wa nazalu alama in sun sauka afsa wato ala gairi ma'in sun sauka wurin da babu ruwa wa huwa huwa ba hadisun a talatin a sun kai wajen ɗari uku fa balaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana ta neman ruwa ya za a yi sai ga akwai a guje ta mutu tsaya ga wani zala sallallahu alaihi wasallam shi ne manzala an nemi ruwa an rasa an sauka inda ba ruwa shi ne manzala ya tatsi nonon ta ita taguwa ita akwai fa arwal junda faruwar jin da sai ta kusur da rundunar yankin gaba ki da da dan hantsar ta kawai thumma qala rafi'in sun maƙala lirabin sa na mazala sallallahu alaihi wa sallama Amlika- rabi'u amlikaha
amlika rike ta ta zama taka wa ma arak ma araka amma fa ba na iya zaton wa ramadaha ma na ba ai domin an rike ta ana an gama ta wasu sai wa mazala ya ce rabi'u rike ta amma ba na jin za ta iya to shi kenan sai shi koyi jarraba ya zau ai zai iya fara bada ha sai ya daure ta faradaha adin kalakan sai samu kawo da sai tafiya
wa ibn qani'in ibnu qanin ya rawaito na hadisi wa da ghayruhu wannan sa wa fihi a cikin hadisin ma wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zala ya ga wa rabiu innal Ladina ladina Allah allazi ta babu ya rasulullahi ta ga ko ne ta kwance ce wanda ya kawo ta shi ya tafi da abin dama ya ce ba na jin za ka iya wa qala farasihi wa qala kuma wata rana da farasihi irin dai wato mu'amalar dabbobi da manzo Allah yake yi suke musu shida da annabta wata rana ya gaya wa dokinsa sallallahu alaihi wasallam wa qad qama ila salati manzo Allah ya tashi ne zai yi sallah fi baba asfari a shasan tafiye tafiyansa la tabra zai ci tsaya daidai da karka bar wuta barakallahu fika barakallahu fika
hatta nafrina bi salatina salatina salatina har mu gama sallar mu wa ja'alahu ya qiblatahu sanya shine kiblarsa sun ce za a iya yin sutura da dukkan abin da zai tabbata a wajen har a gama sallah kuma ba zai ɗau hankali ba. To shi ne suka ce to amma ka ga ba za a yi da dabba ba tunda ita dabba ba ta iya tafiyar da. To amma banda ta mazala shi mazala ce yi mana sutura har mu gama sallah kar ka bar wannan. Shi kenan ko sai ya tsaye.
fama harraka duwan ko gaba ɗaya bai motsa ba kawai sai kame iya da dogon dawakin sojoji suke sai
hatta sallallahu alaihi wa sallam har sai da manzalar sallallahu alaihi wasallam ya sallah يلتهك بهذا wa yadda yi ku bi haza hadiya yau a cikin irin wa'annan maganganu ما رواه الوقايدي mara wal waqidi abinda malam waqidi ya rawaito عن النبي صلى الله عليه Allah وسلم wa'ala sallallahu alaihi wasallama وما وجاء رسوله surahu lokacin da ya aika manzanninsa إلى المملوك إلى المملوك ilal muluki zuwa sarakuna فكرز الستة talabaran sai muzalla ya aiki mutum shida zuwa zarrika daban-daban نعم wani an aike shi wajen hirakalo wani an aike shi wajen mukaukis wani an aike shi wajen isra wani an aike shi wajen sarkin habasha wani an aike shi wajen sarkin himiyar kowa da inda aka aike shi
منهم في يوم واحد a rana ɗaya da aka ba su su suka fita فأصبح كل رجل sai kowane mutum ya waye gari Minhum.
wanda mun bai san kawai da zai ba su ilayhi a hanya kawai ya iya yara kafin ya je garin sai ya gwanance a yaran garin Eh, yana zuwa kawai sai kama zance irin na mutanen garin
والحديث في هذا الباب كثير yawan kai maganganu dai a irin wannan suna da yawa وقد جينا منه Sai المشهور mashahuri mashahuran da zan zaɓa na kawo ba wai kowanne na kawo ba ko suna da yawa amma waɗanda suka shahara a bakunan malamai da sahabbai da tabi'ai suna kawo وما وقع في كتب da الأئمة abin da ya zo a cikin tafan manya-manyan shugabanni na addini الفصل الشرور sai fasali na ashirin إحياء الموتى وكلامه su kuma maganar laye matattu laye matattu da kuma maganar matattu da suka dinga yi da shaida da mazala sallallahu alaihi wasallam وكلام zamanin annabi isa yana laye matacce dan mu'jiza gare shi to mazala sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya bashi irin wannan mu'jiza
وكلام السبيان da kuma zancen yara ƙanana jarirai wanda ba su fara magana ba والمراوي da waɗanda ake shayar da su وشهادتهم da yadda suka yi shaida da له بالنبوة sallallahu alaihi وسلم abin nubuwaci suka yi manzala sallallahu alaihi wasallam jariri dan kankani bai taɓa magana ba a zo da shi don manzala sallallahu alaihi wasallam kuma a ce yana magana
حدثنا أبو وليد شهاب بن أحمد wato a cikin الفقيه wannan abul walid hisham bin ahmad al-faqih ya zantar da mu بقراءتي ni عليه da karatun da na yi a wajen sa والقابي أبو وليد محمد بن abul walid رشيد shine muhammad bin rashid والقابي أبو عبد الله محمد بن Alhaji Abu رشيد Abdullahi shine Muhammad ɗan Isa Tamimi وغير واحد ba ma mutum ɗaya ba سماعا din na ji a wajensu وإذنا kuma wasu sun min izini قالوا dukansu sun ce حدثنا أبو أبي الحافظ abu ali al-hafiz ya zantar da mu حدثنا أبو عمر الحافظ umar al-hafiz ya zantar da mu حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى wato ahmad bin i bin sa'id ko بن يحيى.
to eh ga shira shi abu zaidin abdurrahman bin haya ya zantar da mu حدثنا أحمد بن سعيد ahmad bin sa'id ya zantar da mu حدثنا ابن العربي ibn al-arabi ya zantar da mu حدثنا أبو داود abu dawud ya zantar da mu حدثنا وهب بن بقية wato hadisin yana cikin sunan abi dawud kenan Eh. shi kuma ce haddathana wahab bin wahab bin bakiyata عن خالد an kalidin daga malam kalidu وطهان shine malam عن kahamu محمد بن عمرو shi kuma daga muhammadu dan amru وعن أبي سلمة da kuma wani rawaya daban ta abu salmata عن أبي هريرة رضي الله daga عنه abu hurairah Allah ya dade shi أن يهودية cewa wata ba yahudiya أحدث للنبي صلى الله عليه وسلم بكيبر ta yi شاكا kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kaibara شاكا wato ta yi masa kyautar akuya musulmiyata da fashiya
سمتها da ta samu ta guba فأكل رسول الله صلى الله sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci kai bara da yaki ita ce gari na karshe na yahudawa da ya rage manzo Allah ya zo ya musu fata fata sai take ganin cewa to in dai wannan sarki ne ba zai kasu da yaki ba to ai ko zai kasu da guba domin duk da abin da aka fi sarakunan da ƙarfafa mu shahurai duk da guba ake kashe su sai a fake su a sa musu guba abinci su ce su mutu yasa wani sarki na magul hula ko ɗan jinki skan shi da ubansa ya tarbiyyace shi tun yana jaririnsa sai a samu maciji sai a tace guba sai a bashi in ya shaye ta mata gugu ya ta mata gugu a yi ta dawaya iri iri ya warke bayan kwana biyu sai a sake samun guba sai a bashi to har sai zama nan zo an zo shayi shi in ba kawo kofin gowa ba zai baya jin daɗi shi shi guba ita ce shayinsa kuma yana sa a shiga gari gari dabbobi da aka san su da mugun guba a kaso masa zai ya tatse ya sha sai ya ji daɗi a jikin shi saboda jinin jikin shi ya haɗe da guba to da da koyon girma sai da ya ci rabin duniya da yake sai zama ba ta inda za ka kashe shi kai da ya ci rabin duniya da yaƙi sai abinda da ake da suna wani sarki da aka yi a misra shi kaɗai ne ya ba shi wata gubar da kuma tafi ƙarfinsa ta kashe shi ma'ana gubar bakin ciki saboda ya karyata rundunarsa mafi ƙarfi kuma ya kashe mai babban ɗansa wannan gubar ta bakin ciki ita ya haɗe ya mutu To, ita wannan mata sai ta tunanin cewa ba za ta kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar guba. Sai ta tambaye me ya fi so ya ci aka ce nama, a nama wani iri ta ce na aka ci mata nama akuya karfata kuma. To shi kenan sai ta sa aka gasa aka yi balangu mai kyau kuma ta gumbuɗe guba a ciki. Kuma aka yi mata cewa ai in dai kina son ya ci to ki ce masa hadiya. Kar ki ce sadaka baya cin sadaka. shi ne ta zo ta kawo masa hadiya ta ce gashi hadiya na mazala kuma yana kaibara ta kawo kuma saboda tsagiranci irin na da kuma ko yanzu ma wasu haka suke yi cewa idan za ka kashe mutum abin da ya fi burgewa ka tsaya ya mutu a gabanka ka ka mutu shi ba wai ka gudu ba saboda haka ta ba da abincin ta koma waje ita zauna tana jiran ya ci ya mutu a gabanta shi kenan sanar ne bukatar ta za ta kai
فأكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها to shi ne ana kawowa ta ce ga shi hadiya kenan sai sahabbai da suka matso tun da sun san al'ada su tare ake ci shi kenan kowa ya sa hannu maza Allah ya sa hannu ce bismillah ya ɗaga wata ruwa an ce zai iya sa a baki wasu kuma bai sa a baki ba sai ya aje sai ce kowa ya aje sai aka aje sai ce ina wanda ya kawo abincin sai ta ce gani sai ce abincin nan ya gaya min ya ce kin sa guba a ciki manzala zai ci naman ya ce ya sula akwai guba a jiki na shi ne sai ya aje sai ce kin ji abin da naman ya ce me gaske mama ta ce gaskiya ya gaya ba kin sa guba ta ce na sa ya ce to me yasa ya ce ka ci ka mutu mu huta ce tun da ba za ka kasu a yaƙi ba shi sa na ga cewa bari in kashe ka da guba kuma abin da nake tabbatarwa inda gaske ne kai annabi ne ko ka ci gobe ba abin da za ka in ko ba annabi ne ba za ka ci gobe kuma sannan huta sai shi to yanzu gashi naman ya ce in sa gobe ashe cikin sahabbai har wani ya haɗiya nan take ya mutu shi eh nan take shi wanda ya ce ya mutu
na wa kala alqawm wasu daga cikin sahabbai wasu sun ci faqala sai manzo Allah ya ce da sahabbai irbu kowa ya duko kowa ya dauki hannunsa fa innaha kafartani wannan naman ya bani labari an na hara musu wato cewa an sa masa guba fa ma tabshiru ko ba ta bishiru nan take wani sahabi aka ce ana kiransa bishiru sai ya rasu Bin Bara'i.
bishiru dan bara'i wa qala al yahudiyati wato sai manzo Allah ya ce da yahudiyan nan ma hamalaki alama na za a ce me yasa kika yi abin da kika yi alat sai ta ce in kunta nabiyan dan dan yadurruka annabi ne dan yadurruka alladhina wato wa wannan naman ba zai cutar da kai ba abin da ne ba zai cutar da kai ba in kunta malikan ko sarki ne kai arahatu Ana nasu nuna su don hutar da mutane daga kanka, daga gare ka, mana ni zan kawo ƙarshen ka.
ala amara biha
Ala sai mai ruwa ya ce shi ke Abu Huraira kenan faqutilat fa amara biha sai mazala ya ce da mazala shi ya mata akwa sai aka ce ai ga bishiru ya rasu. Sai mazala ya ce amma iyalan bishiru ni dai na mata akwa yunkurin ta kashe ni to na mata akwa amma kuma in kuna ganin za ku ɗau haƙƙin ku to suka ce a'a ai mun kashe ta zamu ya rasulullahi ba za ta kashe mana dan uwa mu kyale ba eh
wa qarawa hadal hadith anas radiyallahu anhu Anas ma ya rawaici wannan hadisin wa bihi ya zo a cikin ruwaya ana qalat sai ta ce aradtu adaratu atraka da manzala ce me yasa kuka yi tace kashe ka nake son kiri kiri fa qala fa qala sai ya ce ma kana allah li ma shalli kana lahu li sallati Ala zalim.
ba shi wannan iko kace ai ba ba wannan a hannun ba ma ke ba duk dan adam ba wannan a hannun. eh lan tusallat alayya eh Allah bai ba ku iko akai da babu wani saboda haka manzala ba ta inda ba a zo ba an zo ta guba an zo ta sihiri an zo ta tsafi an zo ta wato ruwan kibau ko inda yana waje a ta ruwan kibau duk Allah ya tsere da shi an zo ta gagaga an zo yana bacci saboda wallahi ya atumu kamar yana eh wallahi ya atumu kamar
fa qalu fa qalu sai suka ce nabtuluha lagatulaha mu kashe ta qala la sai ce a'a wa kadhalika ruya da biyu ne Allah radiyallahu wa anhu aka waje daga Abu Hurairah Allah ya dade shi bi riwayati ghayr wahabi daga daga ruwayar ba ta dan wahabu ba qala wasu suna ta maganganu akan wato irin wannan ruwayoyi kaga da ruwayar sihirin labidu yana asami wanda labidu yau manzala sihiri har manzala ya kwana goma a kwance a kwance ba- bai tashi ba ga shi hadisin ya inganta inda a sayi bukhari yake da muslim to wasu malamai sai suka ce san su ba su yadda ba ba a yi ba kawai duk da a buhari yake ba a yi ba har da daga ciki alƙalin tsohon alƙalin alƙalin ƙasar nan ya ce shi bai yadda an yi wannan ba shi hujjarsa kawai ya za a yi wannan kuma bayan ga wallahu ya asibu ka minan nas Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu ya asimu ka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane isma manzo Allah yana da isma wani ba zai iya mai wani abu ba. to ya za a ce kuma an masa sirri to kaga abinda mu malaman mu sun yarda cewa an yi saboda wallahu ya asimu ka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ai sun sirrin me ya tasirin sa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe annabi ya hana manzo Allah da'awarsa to abin da ya hana kawai illa abin da yake jama al'ada ce ta dan adam kawai a kwanta da shi lafiya kuma a tashi amma in ana nufin wallahi asuka minan nasi yana nufin ba wanda zai iya masa komai to duk abin da ya bayyana kuma a uhudu wanda aka yi fa aka jefe shi da majaujawa aka fasa goshinsa aka jefe shi da majalisa aka fasa haƙorinsa eh ina wallahi da sun kuma da nan kaga ai tana nan domin ita ta hana wannan jifan bai ƙara ma komai ba bai ma'ana bai sa muni a tare da shi ba bai sai dai ma kamar yadda musu dai ke cewa wato izhiru shirkal jamil ala al-burdi kama al-halal hilal al-bara' ya ce wannan fashin goshin da raunin jifan ya jawo masa sai ya zama kamar wani fashin goshi ne a goshin mazala sallallahu alaihi wasallama to da ya warke ya ce yanda sai ya zama kamar kana kallon wata a sama sai wajen ya ƙara kyau kamar farin wata ne a wajen to kaga ai mai tasiri ta wata wanda kila in wani ne aka bin wannan jifan to ƙarshe ko mai mutu ba sai ya haukace to haka fasa haƙorinsa da aka sai zai masa wushiriya kuma kuma sai ya ƙara kyau ta ga wallahu ya asmi kare tana nan saboda haka cewa an masa sihiri ba zai rushe wallahu ya asmi kare nan tunda manzo Allah ya tashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abin da aka yi masa kuma ba a yi wa labirin komai ba aka kyale shi kuma ita kanta wannan akalatu ah, kaibar din ga ruwayar da ta tafi cewa manzo Allah ya ci to a ƙarshen rayuwarsa yake cewa guban nan ta kai bara ba ta gushe ba tana lokaci lokaci tana taso mu yace to yanzu dai gashi lokacin ta yayi za ta zama ita ce sanadiyar tafiya ta akwai ruwaya take mai cewa manzo Allah ya yi shahada daga gubar kai bara saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana wani abu wato idan kana tare hatta ko ciwo ne ma wannan adi za ka ga mutum ya yi wani ji ciwo tun kuruciya shikenan ashe ciwon nan kwantawa ya sai can girma ya zo sai a sako ciwon sai an ce ai wannan ciwon da daɗe ne an daɗe da shi kuma ƙarshe sai zama shi ne ajali to haka ta gubar nan mutum yana iya cin guba idan ajalinsa bai yi ba sai Allah ya rika guba har sai ya gama ajalinsa sai a sake ta shikenan kuma sai ta taso shikenan ta zama ita ce sanadiyar mutuwarsa duk ana yin irin wannan shi sa malamai suka yadda cewa wallahu ya asimu kuma nasi akwai waɗanda suka ce a'a wallahu ya asimu kuma nasi waɗannan abubuwa an yi su ne kafin ta sauka to daga lokacin ta sauka kuma babu abin da ya ƙara faruwa saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri wato Safiyatu ce bintu Yayi bin Akhdaba bayan an gama yakin wato Banu Quraiza ko kuma yakin Khaybar a yakin Khaybar ne bayan an gama yakin Khaybar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare da amaryarsa washe gari da safe ya fito zai sallar asuba sai ya ga sojojinsa kewaye da rumfashi sai ya ce a ai da an daina wannan yanzu saboda babu bukata wallahi asibiti suka ce a ya rasulullah yace ai Ubaili ya shirya da mutum cewa mu zagaya da shi inda ba kowa ni zan ɗauki hankalinsa da magana sai kuma ka biyo ta baya kawai ka sare shi aka biyo ta bayan kuma wannan shi ne bayan da takobin ga dama ta samu ga ba kowa ma ya kasa tsara saboda ba za su iya ba duk babu babu ta inda ba a biyo ba a yi manzala sallallahu alaihi wasallam wani abu amma abin da ya yi wa filin yadda dai ba sa son haka aka yi sai da ya gama aikin sai ya gama shekarunsa kuma ya kwanta a ɗakin sa ya rasu tare da duk sau ashirin da bakwai yana fita yaƙi sau ashirin da bakwai yana fita yaƙi sallallahu alaihi wasallam kaga ai ba maganar ja baya an yi da a kusa an yi a nesa an yi a kusa an yi a nesa sallallahu alaihi wasallam amma ba abin da ya sake
ala من روايات غير وهمية
وكذلك
أعرف أه إيه وكذلك وكذلك روى عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن رواية عن أبي هريرة جل وعلا من رواية غير ابن وهب رواية أم وهب ألا وما أعرف لها مازال فكلة saboda juriya da hakuri na manzala ta zuwa mai guba abinci ta zo ta zauna ta sa shi a gaba so take ce mutu a gabanta kuma da ta faɗa ya ce me kike so ki ce kashe ka nake so Allah ku kula ta biyu
warawahu aidan haka nan ya rawaice shi Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Abdullahi ma ya rawaice wannan wa fihi ya zo a cikin wayar Jabiru akabartani bihi wato haka zira wannan karfatai ita ce ta ga yawan cewa kin saka guba ala Jabiru ya ce walan walan ya afi ya'afiha ha za Allah bai wata hukuma ba bai ce a kashe ta wa ba fi riwayat al-Hasan a ruwayar sirrin Hassan al-Basri anna faqadaha cewa cinyar akuyar tukallimani kalla matini ita ce ta yi mun magana annaha mathumatun cewa ita da guba a jikinta wa fi riwayat Abi kamar Salama haya abu salama bin Abdurrahman rahmani qalat ita tsokace ta ce ya rasulullahi inni masmumatun ni fa akwai guba a jikina
wa kadhalika zakara al-kaybara khabara ibn ishaqa haka nan ma- malam ibn ishaqa ya bada wannan labari wa qala fi saboda shi malam ibn ishaqa duk an gama zancen aka wata shi magana ta kare in dai tarihi ne to shine mutaha wa qala fihi ya faɗa ma تتجاوز عنها فتجاوز عنها والله لا هي متى أبوى بمتى قومي با وفي حديث الآخر وانا حديث المادة البخاري ده مسلم سر رويته عن أنس رضي الله عنه daga Anas Allah ya dade shi أنه قال cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce فما زلت أعرفها kuntu a'ribuha kun Hmm.
fi lahawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban gushe ba wato ina ganin ta a cikin wannan nawa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وفي حديث أبي هريرة wato la can ƙarshen baki akwai wata tsoka wacce ita ce da kamar murfi sai in an daga murya ko an yi wannan take dan budewa an take ta rufe to wannan shi ake kira lahawatu wato farkon makogaro kenan
وفي حديث أبي هريرة hadisin Abu Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه Muhammad وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallama قال ya في ce وجهه cikin الذي rashin lafiyar sallazi ma ta fi wanda ya rasu a cikin sa وما زالت ma zintu ma zala akalatu kaibara naman da na kaibara da na ci bai gushe ba تعدني adini yana dawo mun فالآن eh فالآن أن al'ana to yanzu dai lokaci yayi أو نقط أمر أحوال awani in qata'at abhari yace to yanzu ne za ta yanki jijiyoyin wato zuciyata ma'ana yanzu ne gubar za ta yi aikin ta manzo Allah yace wannan gubar ba ta rushe ba tana kan taso mun tana komawa tana taso mun tana komawa to yanzu ne lokacin aikin ta yayi saboda haka sai manzo Allah ya kuma ya samu wannan martaba ta shahada tunda a yakin Kaibara aka same shi
وهكا ابن إسحاق domin ko da mutum bai mutu a farayin yaƙi ba idan raunin yaƙi ne kashe shi a gida to shahada ya kai shahada
وهكا ابن إسحاق
to musulmai sun zama غير وأن أن رسول الله صلى الله عليه musulmai وسلم suna ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma مات شهيدا ya yi wafati na shahidi مع
Allah ya ce kar ku gace su mutattu bal haya suna to sai aka ce to tun da rayayyu ne ba za a yi musu sallah ba matacce ake wa sallah in ya mutu to su ba a musu sallah ba za ka yi musu wanka ba kawai kuma ba a sa musu likafani rigar jikinsu manzo Allah ya ce zammiluhum bi siyabi ku nade su da rigar jikinsu saboda duk ya nuna cewa wato rayayyu ne ba sallah babu wanka babu ah, likafani to amma saboda hukuncinsa da zakatarsa da wasu dukiyoyinsa sai a raba gadon shi matansa kuma sai su ido annabta na manzala gaba yake da na shahidi sai aka ce to shi ƙari akan nashi ma shi matansa ma ba za su yi aure ba kuma gadon shi ma ba za a raba kaga nashi yana ƙari akan su saboda shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama ba- malamai duk malaman tarihi ba su ce sun an masa sallah ba. saboda a lokacin da manzo Allah ya rasu babu ma wanda yake da nutsuwar a yi sallah ko ka a yi sallah kuma ina hadisin da yake ga yadda za a yi sallah ba hadisin balanta na ya aiki da shi kuma hadisan ba su taɓa faruwa ba irin ta sai nan shi yasa komai sai zamana sabon hukunci akan ba a taɓa yin wata janaza irin wannan ba ballantana a ce a yi mata yadda aka yi wuce shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam a tun ranar litinin talata sai ranar laraba aka binne shi saboda tsimuwa da ake ciki To sannan kuma kowa kawai shiga dai ya tsaya ya yi abin da zai yi wanda zai a tsaya ya yi wanda zai kuka ya yi wanda zai tsaya kawai dai haka dan aka shiga a fasaza wannan shiga ya fita wannan shiga ya fita wannan shiga ya fita sannan kuma hatta wajen to ya za a yi a wanke shi inda ba a taɓa yin wani wanka irin shi ba balantana shi a ce ga yanda za a yi masa sai da mala'iku suka dinga taimakawa cewa ga yanda za a yi ga yanda za a yi kawai sai aka zuba masa ruwa ta kan rigarsa ba a cire rigar shi ba aka zuba masa ruwa ta kan rigarsa kuma inda yake kwance nan aka haƙa nan ne kabarinsa kuma su kansu hankalinsu ya ba su cewa su binne shi irin yadda suke binne kowa ba sai da aka yi shimfiɗa aka sa katifa bayan ku ba a taɓa yi wani ba haka kuma yanzu ba a ƙara yadda an yi wa wani haka ba amma shi sai da aka yi shimfiɗa a cikin ƙazarin aka sa katifa sannan su kumanta da shi sallallahu alaihi wasallam Ah.
وقال ابن سنون malam ɗan sununu yana cewa أجمع آل الحديث ma'ana malaman hadisi bai ya kashe ta ba a dan ta kashe bishiru saboda wani ya ci ya mutu wannan ta sa aka kashe ta
وقد وقد ذكرنا ذكرنا كتاب الروايات اختلاف الروايات حقيقة ما أنبشي سبحان الروايوي إلى
abinda aka rawaito na cewa ya yi wa nabi da abuwa asibatu magana ita ta fi tabbata sai manzo Allah bai taba shi ba ko kiran shi ma ba ai kawai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Jibrilu da Mika'il su suka zo duba shi ba ya da lafiya sai Mika'il yake cewa Jibrilu me ya same shi sai ce Labidu ne ya masa sihiri ya je ya samu wani kitse ya narka shi sai ya yi butun butumi da shi kamar na mutum yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wani ya je ya samu masa gashin mazala da aka yi aski ya zo ya sa allurai a jikin wannan butun butumi ya tsitsire shi duk gaɓoɓinsa ya tsitsire sannan ya kulle shi da wannan gashin sannan kuma ya haɗa butun butumin na kitsan da wani dutse ya ɗaure sannan kuma ya je jefa wato a cikin kanta kula uzu bil falaq da kula uzu bin nas zai warke kenan suka gama dubiyar su suka tafi suna tafiya sai manzo Allah ya tashi da ya ce a kira sai na Ali a kira Usama ya ce ku je unguwa kaza za mu bauta tsohon rijiya ku shiga cikin ta da akwai wani dutse da aka daure da tsumma iri kaza ku dauko shi kenan ko aka zo gaban mutane a masallaci sai ga dutse da butun butumi ana nufin na maza Allah ne a jiki da kuma zaren da aka kulle shi an ma kulle goma sha ɗaya iya adadin ayar falaki da nasi shi ne maza Allah yake karanta duk aya ɗayan an karanta sai a kwance kulle ta da aya ɗayan an karanta sai a kwance kulle ta maza Allah yake duk sanda aka kwance kullun sai ya ji wata gaba daga gaɓoɓin jikinsa kamar an sake ta duk sanda aka yi sai ya ji kuma an sake ta har sai da aka gama gaba kiɗe sai ji kamar wanda da yake ɗaure yanzu an kwance shi yake na mazala ya ce a kone abin magana iya ke na mazala ko kiran shi bai yi ba sai dai za a sahabar ga abin da ya faru
a zuwa su inda na asibatu shi wato a malam waƙidi ya ce ni na fi amintuwa da cewa mazala bai masa komai ba domin na bi duk wayoyin wacce ta fi tabbata ta fi inganci na cewa shi ne bi masa komai ba.
wa qadru ya anhu Hakika an yi ruwaya ma daga gare shi annahu qatalahu cewa ya kashe shi wa rawa al hadis wannan Bazzaru.
hadisi wato malam bazaru ya rubuci wannan hadisi an abi sa'id daga abin sa'id al-kudri fa zakara mithlahu shi ma ya faɗi misalin haka illa annahu qala fi ajrihi sai dai cewa ya faɗa a ƙarshen hadisin fa basada yadahu kafa da ya dahu sai manzo Allah ya wato ya koma maganar kai barake da aka gama wato kama mace aje a kashe ta aka ɗauke bishu yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hannunsa abinci yace bismillah yace kowa ya ci. an ɗauke sama eh an ɗauke sama manzo Allah ya bismillah yace kulu bismillah fa akalna fa akalla Abu Sa'id al-Khudri yace muka ci abincin wa zakara ismullahi manzo Allah ya ambaci sunan Allah falan tadawra minna ahadan kuma saganin ba naman bai ci kowa a cikin wa naman bai ci kowa ba ya ce manzo Allah ya yi bismillah ya ce kulu bismillah ku ci da sunan Allah kenan sai aka dauke gaba to alhamdulillah Na'am.
Allah ya na tashi hankali Fatiha da salatul Fatih.
فاتحة لصلاة الفجر